الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متى منا 22 ga watan jimadal akhira shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma yi daidai da hudu ga watan biyu shekara ta 2021 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin littafin mai albarka littafin riyadus salihin wallafar babban malami a sheikh abu zakariya yahya bin sharaf annawawi allah ya ji malam da rahamarsa wancan sati da ya gabata a man fita daga kitabul ilmi yau kuma za mu shiga kitabu hamdillahi ta'ala wa shukrihi littafi da zai bayani game da godiyar allah maɗaukakin sarki da alhamdu da ashukuru duk ma'anarsu ɗaya ita ce godiya ga allah maɗaukakin sarki malin ya kulla bannan babi ne domin ya mana bayani game da falalar godiya ga Allah maɗaukakin sarki a kowanne yanayi daga cikin yanayin da mutum yake kasancewa abu na farko da ya kamata mu sani game da wannan babi shine a ɗan adam Allah subhanahu wata'ala ya bautar da shi da yi masa godiya ma'ana godiya ga Allah maɗaukakin sarki wani ɓangare ne na bautar Allah maɗaukakin sarki da ake buƙatar bawa ya tashi da yin shi a kowanne yanayi daga cikin yanayinsa sawa'un a cikin halin farin ciki ya tsinci kansa ko a halin baƙin ciki ya tsinci kansa dole ne gode wa Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala yana so bawansa ya gode masa a kowanne yanayi ya tsinci kansa shi sa za ku ga a cikin alkur'ani mai girma a cike ke fal da godiya ga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin godewa kansa da kansa a cikin alkur'ani a gurare masu yawa wasu surorin ya buɗe su da godiya wasu ya rufe su da godiya ya gode wa kansa subhanahu wa ta'ala da yake bayani game da halittar sammai da kasai ko halittar ɗan adam ya gode wa kansa subhanahu wa ta'ala lokacin da yake bayani game da kore wa kansa kishiya ya gode wa kansa subhanahu wa ta'ala bayan ya sa bayi a cikin aljanna kai idan kuka kalli alqur'ani za ku ga wuraren da Allah madaukakin sarki ya gode wa kansa suna da yawa kwarai da gaske duk wanda me yake nunawa dan a nuna bawa cewa godiya wani bangare ne daga cikin rayuwarsa babu yadda rayuwar bawa za ta tsaya ba tare da yana gode wa Allah maɗaukakin sarki ba Allah maɗaukakin sarki ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'diluna da yake bayani game da halittar sammai da kasai sai ya fara da gode wa kansa subhanahu wata'ala godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda shine halitti sammai da kasai wa ja'ala adh-dhulumati wan nur ya kuma sanya duhu da kuma haske dan yan adam su amfana da duhu lokacin da ya kamata amfana da shi su kuma amfana da haske lokacin da ya kamata amfana da shi wani wajen kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce ya buɗe wasu surorin da godiya a gare shi lokacin da yake bayani game da saukar da alƙur'ani alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja alhamdulillahi fatiri samawati wal ard ja'il al mala'ikati rusulan uli ajnihatin da yake bayani game da me game da ƙagar ko halittar sammai da ƙasai da kuma sanya mala'iku a matsayin manzanni da kuma yanayin halittarsu nan ma ya buɗe da godewa kansa subhanahu wata'ala alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah Allah madaukakin sarki lokacin da yake kokarin bayyana duk abin da ke sammai da ƙasai da abin da ke farko da ƙarshe din nasa ne na ma sai ya buɗe da godiya hakanan idan kuka kalli wasu surorin kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya rufe su da godiya a gare shi kamar yadda ya buɗe su da godiya haka ya rufe su da godiya yace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin sai yace walhamdulillahi rabbil alamin kamar yadda wata sura kuma yace watar al malaikata hafina min hawli al arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin to haka Allah madaukakin sarki yayi ta maimaita kalmar alhamdu alhamdu da ashukuru ashukuru a cikin alkur'ani mai girma amma ka dauki ashukuru ita ma tana nan a gurare birjik da yawa a cikin alkur'ani wato abin da ake so a nuna bawa shine duka rayuwarka tana makalkale tana damfare da godiya ga Allah madaukakin sarki dukkanin kaiwa da komowarka kana kaimawa da komowa ne a cikin ni'ima da falala da baiwa ta Allah madaukakin sarki tun daga kan samar da kai daga babu Allah maɗaukakin sarki ya ƙage ka lokacin da babu kai akwai buƙatar kai godiya akan wannan Allah maɗaukakin sarki yake baka iskar da zaka shaƙa akwai buƙatar kai godiya shi ya raya ka ya saukar da ruwan sama tsiro yake fitowa ka samu abincin da zaka ci shi ya faɗaɗa maka hanyar arziki da zaka nema shi ya baka duk abin da kake buƙata Allah maɗaukakin sarki ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan ka tsaya za ka ƙididdige ni'imomin Allah maɗaukakin sarki da ya yi su akan ka ba za ka iya ba ba za su ƙididdigu ba to ɗan uwa ka ɗauka kowace ɗaya daga cikin ni'imomin nan da Allah maɗaukakin sarki ke bayani akan sa akwai buƙatar kai godiya akan ta kaga ashe godiya ba za ta ƙare ba kenan shi sa godiya tana cikin rayuwar mu gaba ɗaya a malamai suka ce godiya ana yin ta da zuciya ana yin ta da harshe kuma ana yin ta da gangar jiki da gabai to ashe kaga godiya ta shafi dukkanin wani motsi naka kenan zaka yi ta da zuciyarka yin godiya da zuciya shine yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya raba ya baka na rabu da kuma hukuncin da Allah madaukakin sarki ya kaddaro akan ka ka yarda da wannan ka ji ka gamsu da shi to ka gode wa Allah madaukakin sarki da zuciyarka kenan godiya da baki kuma shine ka gode wa Allah madaukakin sarki ta hanyar cewa alhamdulillah akan ni'imar da ya maka ko wata jarraba da ya maka dan ita godiya dama ba dole sai ka samu wata ni'ima ba sai ka samu wani abu a'a ko jarraba ka akai mutum ko rashin lafiya yi ko haɗari kai ko asara kai ko menene ya same ka to abin da zaka shine zaka gode wa Allah madaukakin sarki to wannan godiya da baki kenan godiya kuma da gabbai shine kai wa Allah madaukakin sarki biyayya ta hanyar yi masa da'a akan abin da yake so da kuma barin abin da baya so to wannan ka kuma gode wa Allah madaukakin sarki da me daga banka kenan to bawa baya zama bawa mai godiya sai waɗannan abubuwa da muka ambata sun tabbata a gare shi ya gode wa Allah madaukakin sarki da zuciyar shi kamar yadda zai gode wa Allah madaukakin sarki da bakin shi kamar yadda kuma zai gode wa Allah madaukakin sarki daga banshi ta hanyar ayyukan alkhairi malamai suka ce me bambanci tsakanin alhamdu da ashukuru duk dai abin da suke nufi godiya alhamdu godiya ashukur godiya amma bambancin shi ne aka ce alhamdu a ta kunshi fada a baki ne kawai ma'ana ma'anarta ta kunshi fada a baki sai dai ma'anarta ta fi faɗi sama da ashukuru idan aka kalli yanayin godiyarta tunda ita alhamdu ana gode wa Allah maɗaukakin sarki idan ya maka ni'ima kuma idan ya jarrabe ka da wani mugun abu da wani mummunan abu duk zaka gode masa ne da alhamdu kamar yadda ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan abin alkhairi ya same shi yakan ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat kamar yadda kuma idan akasin hakan ya same shi yakan ce alhamdulillahi ala kulli hali amma ita ashkuru ba ta tabbata sai akan abin da yake na ni'ima sai akan abin da yake na ni'ima abin da yake ba na ni'ima ba baya samun mutum mutum ya ce shakaratullah ala zalik ba a yin haka sai dai ce alhamdu sannan ita alhamdu kamar yadda na bayani ta fi gasgatuwa akan harshe ita kuma a shukuru tana gasgatuwa ne galibi a aikin da bawa yake ne da kullum kamar yadda Allah maɗaukin sarki ce i'malu ala dawuda shukura wa qalila min ibadi shaku ku yi aiki ya ku iyalan gidan annabi dawuda a matsayin godiya ga Allah madaukakin sarki kamar yadda zamu karanta aya a gaba wala la in shakartum la'azidannakum idan kuka gode sai in kara muku wace irin godiya ake nufi ita ce godiya ta hanyar ayyukan da Allah yake so da kuma abarin abin da baya bukata saboda haka ƴan uwa abin da ya shafi godiya matsala ce mai faɗi kwarai da gaske amma da a takaice abin da ya kamata mu fahimta shine dukkanin rayuwar mu ƴan uwa tana damfar da godiya ga Allah madaukakin sarki duk motsin mu duk kaiwa da komawar mu duk abin da zamu aikata dole ne kasance mana tare da godiya ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar gabanmu gaba ɗaya zuciya harshe da kuma ayyukanmu na gabbai duk su gaskata haka malai ce qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfuru ya buɗe da wannan aya da take cikin suratul baqara Allah maɗaukakin sarki ce fadhkuruni ku ambace ni ko ku tuna ni duk kalmar ta ɗauki wannan ku ambace ni ko ku tuna ni Allah maɗaukakin sarki ce azkurukum sai ni ma na tuna ku shi sa Abdullahi dan Abbas yake cewa abinda ake nufi da fazkuruni shine ku tuna ni lokacin da kuke cikin kunci ko kuma lokacin da kuke cikin faraga kuke cikin yalwa kuke cikin halin zaman lafiya ku tuna ni ku yi min da'a da biyayya azkurukum ni kuma sai in tuno ku lokacin da kuka shiga cikin tsanani da kunci lokacin da kake tsananin bukata kai kuma sai Allah madaukakin sarki ya tana da kai shine ka tuna Allah madaukakin sarki lokacin da kake cikin tsanani kake cikin yalwa shi kuma sai tuna ka lokacin da kake cikin me kunci washkuru li ku gode min wannan shine muhallin shahid din ku gode min ta hanyar yi min da'a da biyayya wala takfurun kada kuma ku butulce mu al-kufur anan wajen bi ma'ana abin da ake nufi da shi shine butulcewa ka butulcewa ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka Allah madaukakin sarki ya baka lafiya ya baka wadata ya baka duk abin da kake bukata wannan lafiyar taka da wadatar taka maimakon ka aiwatar da ita wajen bin Allah madaukakin sarki sai kuma ka aiwatar da ita wajen saban sa to ka kafircewa ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka kenan ana nufin kafircewa da ma'anar butulci وقال تعالى الله مدوكين سركي تي لئن شكرتم لازيدنكم الله مدوكين سركي يا فدا cikin sura Ibrahim yace wa idh ta'adhana rabbukum la'in shakartum la'azidannakum ku tana lokacin da Allah madaukakin sarki yayi kuwaye shela akai shela akan cewa la'in shakartum idan kuka gode sai Allah madaukakin sarki ce la'azidannakum zan dada muku zan ƙara muku zan sake baku amma wala in kafartum fa idan kuka butulce na yi muku ni'ima kuka ƙi godewa inna azabi la shadid ai azaba ta mai raɗaɗi ce shi ne malamai suka ce ai yaslubuha anhum a zai ƙwace wannan ni'imar da ya musu daga gare shi ita ce azabar da kuma azaba ta uquba da za a yi musu idan sun kuma zuwa gare shi gobe alkiyama ma'ana abin da ake nufi da ashukuru a nan wajen shine ne kamar yadda muka faɗa a muƙaddima shine kalmar ashukuru tana gaskatuwa ne akan aikin da mutum zai da kabbansa a matsayin gode wa Allah maɗaukakin sarki saboda haka duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya masa ni'ima hanyar da za ka muka gode wa ni'imar Allah maɗaukakin sarki mafi girma shine ka aiwatar da wannan ni'ima wajen bin Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya baka lafiya to ke amfani da lafiyarka wajen bin Allah maɗaukakin sarki ka je masallaci ka je sada zumunci kai sallah akan lokaci kai azumin nafila kai duk abin da ka san mara lafiya ba zai iya yin su wannan shine godiyar ka game da lafiyar da Allah madaukakin sarki ya baka idan kuma dukiya Allah madaukakin sarki ya baka godiyar da zaka yi wa Allah madaukakin sarki game da wancan dukiya shine kai sadaka ta wajibi da ta nafila ka sada zumunci ka kula da marayu da marasa shi da sauransu wannan shine ka gode wa Allah madaukakin sarki amma da zaka bude bakin ka kai ta cewa alhamdulillahi ala ala ni'matil mal alhamdulillahi ala ni'matil mal na gode wa Allah akan ni'imar dukiya da ya bani baka gode wa Allah madaukakin sarki matakar ka yi rowa ka matsi hannunka ka hana wannan ba godiya bace to shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufi da la in shakartu idan kuka gode min wajen aiwatar da wannan ni'imar akan abin da Allah madaukakin sarki yake yake so la azidannakum sai na kara muku shi sa daga cikin falalar godiya da malamai suke kawo akwai samun daɗi da ƙari don mutumin da yake gode wa Allah maɗaukakin sarki da hanyoyin nan guda uku da muka ambata to Allah maɗaukakin sarki ko shi a cikin ƙara masa yake kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa cikin wani hadisi cewa ma naqasa malun min sadaqati dukiya ba ta tawaya ta rinkarwa saboda ana sadaka haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa dan ana ɗaukar dukiya a rinka sadaka da ita ana ba da ita ana kyauta da ita matukar kana yi dan Allah to wannan ba fa ya tauye dukiyarka ƙaruwa yake ƙaruwa yake saboda me can wata ayar Allah madaukakin sarki cewa ma anfaqtum min shay'in sai ce me fa huwa yukhlifuhu duk abin da mutum ya ɗauka ya ciyar Allah ya ce min shay'in komai kankanta sa ka ɗauka ka ciyar daga Allah abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka sai Allah maɗaukakin sarki ce fa huwa yukhlifuhu shi Allah maɗaukakin sarki shine zai mayar maka da gurbin abin da ka ciyar din shi zai mayar maka malamai suka ce karamci na Allah maɗaukakin sarki babu yadda za a fitar da naira biyar kuma Allah ya dawo maka da naira biyar in ya tashi ya ƙara maka ina fata an fahimta yan uwa kun ga shine la in shakartum dum na azidan nan ku ka fitar da naira goma sai Allah karo maka naira ɗari ka fitar da dubu ɗaya sai Allah baka dubu goma ka fitar da dubu ɗari sai Allah baka miliyan ɗaya duk mutumin da yake cewa ƴan uwa wallahi ya fi samu haka ƙa'idar take in dai kana cewa zaka ga ka fi samu amma duk mutumin da yake yake maki aljihunsa yake hanawa yake wayo yake gani dabararsa da tattalinsa su za su tara masa dukiya to wallahi sai ku ga babu abin da yake gaba ana nan ana nan bai wasa sai Allah ya turo masa wani bala'i kuma sai ya cinye dukiya sai Allah ta jarraba su da abubuwa nan da nan da ya tafi sai ga babar ɗinsa ya faci sai ga ya ciwo daga faci sai ga kaza ya mutu sai ga ya ciwo dubu uku dubu hudu da ana kuɗin sai su tafi ba ka dan Allah ba babar ya ji ya ci ko da ka je gida ka ji an ce ga wani yaro ba shi da lafiya ko ga wani abu ya faru haka dai a ta turo musu su abubuwa da su cinye kuɗin amma duk mutumin da zai rinka ba da sadaka yana kyauta yana kyautatawa saboda Allah maɗaukakin sarki zai ga cigaba a cikin al'amarinsa shine la in shakartum la azidannakum Allah maɗaukin sarki ce wala in kafartum idan ko kuka butumce kuka ƙi amfani da ni'imar da Allah maɗaukin sarki ya muku wajen gode masa ta hanyar aiwatar da ita cikin abubuwan da yake so sai Allah ya gargaɗe mu yace inna azabi la shadid ku sani azaba ta mai radadi ce mafi karancin azabar da Allah maɗaukin sarki zai wanda ya ƙi gode masa ya ƙi gode wa ni'imarsa shine salbin wannan ni'imar ya kwace ta kawai ko menene sai Allah ya kwace ta daman waye baka shi ya baka sai ya kwace kayarsa idan lafiya ce sai ya kwace sai baka a matsayin mara lafiya idan dukiya ce sai ya kwace idan ilimi ne sai ya kwace idan karfi ne sai ya kwace idan mulki ne komai sai ya kwace sai a baka sifir baka da komai to wannan shine ɗaya daga cikin aƙiba ta rashin godiya ga Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki cewa qulil hamdulillahi kace alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah haka malam ya kawo ayar kawai iya nan to kun ga wa qul alhamdulillah ai sun dan zo da dama a cikin alqur'ani ko ba ɗaya bace wa qul alhamdulillah alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in wa faqaddarahu taqdira haka nan akwai irin ta a cikin karshen suratul isra haka nan qul alhamdulillah sayurikum ayatihi ko fa ta'rifunaha karshen suratul abin nan ina ji suratun naml ko ƙarshen suratun naml to haka dai Allah madaukakin sarki ya maimaita irin wani lafazin qul alhamdulillah da dama amma lisha din wa qul Allah madaukakin sarki ce da manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki me yasa saboda a nuna falalar yin godiyar da yawan maimaita ta za ku ga da yawa daga cikin addu'o'i da suka zo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai ambaton godiya a cikin su akwai ambaton godiya a cikin su da yawa daga cikin addu'o'insa hatta zikirin da ake idan an gama sallah me ake yi subhanallahi sai kuma a ce me walhamdulillah sai a ce me wala ilaha illallah wallahu akbar za ga kusan kullun idan ka gama sallah sau biyar sallolin farilla sai kayi su sai kayi su kullun ne haka subhanallahi wa bihamdihi kullun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya maimaita wannan sau ɗari da safe yayi sau ɗari da yamma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki tare da godiyarsa da godiya a gare shi suratul fatiha wanda wasu suke ce mata suratul hamdi surar godiya kusan kowanne musulmi sau nawa yake maimaita ta idan zai sallah rako ina muke yi a yini raka'a goma sha bakwai ko to mafi karanci shine ka maimaita ta sarka a goma sha bakwai sau goma sha bakwai idan ba za ka yi nafila ba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kaga alhamdulillahi godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai to shi sa dan adam ko da yaushe a cikin godiya ga Allah madaukakin sarki yake duk wanda ya samu ya samu kusuri ya samu gazawa wajen godiya ga Allah madaukakin sarki to zai shiga cikin matsala a rayuwarsa dan abin da yake ƙara kawo albarka a rayuwa yake ƙara kawo ci gaba a rayuwa yake ƙara kawo yarda ga Allah madaukakin sarki wa bawa to shine godiya ga Allah madaukakin sarki Allah yana son mutum mai gode masa to ai ba ma Allah subhanahu wataala mahalicci ba ko kai a matsayinka na dan adam zaka ji babu daɗi ka kyautata wa mutum ya maka gum ba haka bane da Allah zamu ji daɗi babu daɗi tare da cewa bayan Allah na gari Allah madaukakin sarki ya yabo shi cewa inna ma nudiyukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura mun ciyar da ku ne saboda Allah ba ma buƙatar wani sakamako ko kuma wata godiya amma da Allah ya ji da zaka yi mutum wata kyauta ta bajinta da kake tsammani wannan kyautar kai a kan kanka ka san kayi sai ka bashi ko sai ya karba sai ya ce to sai an jima sai tafiya sa da Allah ya zaka ji wallahi ba ka ji daɗi ba duk imaninka duk imaninka ba za ka ji daɗi ba shi sa hadisi ya tabbata ingantacce daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa la yashkurullaha man la yashkurun nas wanda duk baya gode mutane ba zai gode wa Allah ba haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa duk wanda mutane za su mai alkhairi su kyautata masa a bashi kaza a yi mai kaza ba zai gode ba to wannan idan mahaliccinsa ma ya masa ba zai gode masa ba shi sa mu zamto mai mu zamto masu godiya duk abin da aka yi maka komai kankantar sa ka karba ka gode ka ji daɗi ka nuna wanda ya maka a lokacin ka ji daɗi wannan zai sa mai farin ciki a cikin zuciyarsa ka sa dan uwanka farin ciki ko ibada ce yan uwa shi kaɗai ka sa wa ɗan uwanka farin ciki a cikin zuciyarsa ya ji daɗi wannan ibada ce to bari kuma Allah maɗaukakin sarki shi sa za ku ga a nan wajen musamman iyayenmu iyayenmu na ƙauye gaskiya sun mana kau a irin wannan abubuwa za ga iyayenmu na karkara idan ka je komai kankanta kyauta ka ba mutum godiya za ka ga mutum yana maka makaɗa duniyar nan ka ba shi ba haka ba ne yanzu mutum zai shiga ƙauye zai shiga kawai sai kaga ya yi canjin yan naira ɗari ɗari ya je da su za ka samu dattijo sosai a bashi naira ɗari waccan ma a bata naira ɗari waccan ma wannan ma a bashi naira ɗari wannan ɗari ɗari ɗin da kake raba musu idan aka fara maka duk garin kuwa sai ya ji labari yau wani ya shigo ya yi raban kuɗi amma yanzu yara unguwa ko ƙaramin yaro ne ka bashi naira ɗari wani gani zai ta mai kaɗan so da haka mu zama masu godiya duk wanda baya gode wa 'yan uwansa mutane yan uwa mu sani cewa ba zai gode wa Allah madaukakin sarki ba dukkan wanda ba gode wa Allah madaukakin sarki to ya shiga cikin ya shiga cikin matsala wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin karshen da'awarsu shine fadin su godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu su wane ne su ne yan aljanna idan yan aljanna sun shiga aljanna ƙarshen abin da za su faɗa shi ne mun gode wa Allah maɗaukakin sarki wani wajen Allah maɗaukakin sarki ce wa ƙalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub Allah ya samu a cikin aljanna hakan aljanna ya su faɗa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce duk lokacin da ɗan aljanna ya buƙaci wani abu a cikin aljanna kulla mashtahu shay'an duk lokacin da suka buƙaci wani abu suka ji suna marmarin wani abu qalu sai dan aljanna ya ce subhanaka allahumma wa bihamdi ko subhanaka allahumma sai ya faɗi haka suka ce fa ya'tihumul malaku bima yashtahuna sai mala'ika ya zo masa da wannan abin kawai da ya burata ba faɗa ba a zuciyarsa kawai ya raya ya ji yana so in ya ce subhanaka Allahumma kawai sai ga mala'ika da wannan abin da ya rayana so a cikin zuciyarsa sai mala'ika zuwa kawo masa wa yusallimu alaihi sai mala'iku su yi musu sallama fa yuradduna alaihi su kuma sai su maiwa da mala'ika sallama shine fadin Allah madaukakin sarki tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar yan aljanna tsakaninsu da mala'ikun da suke kaiwa da komowa tsakaninsu shine salamun salamun salamun alaikum salamun alaikum fa'iza akalu idan suka ci wani abincin ihmadu imadullah wa zalika qawluhu ta'ala sai su gode wa Allah madaukakin sarki game da wannan abin da suka ci shine faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce wa akhir da awahum ƙarshen kuma abin da za su faɗa shine alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu haka wasu daga cikin malaman a tafsiri suka faɗi wannan maganar amma dai kamar yadda muka ambata cewa hatta a cikin aljanna ‘yan uwa ku sani cewa hatta a cikin aljanna bayan Allah suna gode wa Allah maɗaukakin sarki hatta a cikin aljanna kagar idan mutum ya shiga aljanna ai babu sauran ibada ko babu sauran taklifi sai yi sallah yi azumi yi azkari kaza babu an gama wannan a duniya ake takalifi ake takalifi a duniya ne an dora mana abubuwa ga sanan da dama duk abin da Allah madaukakin sarki sun zamu iya ya dora mana aka ce kai sallah kai azumi kai zakka kai sada zumunci kai kaza kada kai kaza kada kai kaza aka hana mu abubuwa da yawa duk dan me dan a jarrabe mu a gwada mu a ga zamu yi ko kuma ba zamu yi ba domin idan Allah ta shiya masa Allah madaukakin sarki ya tantance wanda suka bi shi ya sa su aljanna ya kuma tantance wanda suka saba masa a jefa su a cikin wuta Allah ya tsare mu to amma a lahira akwai wannan babu takalifanci a lahira kawai abinda mutum ya shuka a duniya na ayyukan alkhairi kuma shi zai girba shi zai ci gaba da cin moriyarsu to amma tare da haka akwai alhamdulillahi godiya ga Allah maɗaukakin sarki hatta a cikin aljanna ba a matsayin abin da aka ɗora wa mutane ba a matsayin godiya ga Allah maɗaukakin sarki hatta bayan an shiga aljanna godiya ba za ta ƙare ba dan waye maka gaman katar ɗin ma hatta ka tsaya ka ba Allah maɗaukakin sarki wa ya datar da kai wannan ɗin Allah maɗaukakin sarki ne idan da bai ga dama ba za ka bi shi ba ya datar da kai ya baka dama ka tsaya akan doron shari'a ka jajirce ka tsaya har Allah maɗaukakin sarki ya kashe ka akan haka alƙiyama ta tashi Allah maɗaukakin sarki ya maka a hisabi na adalci kuma ka tafi aljanna to shi sa godiya ba ta gushewa hadisi na farko a cikin wannan babi wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda annan nabi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi utiya lailata usri bihi bi qadahain min khamrin wa labanin daren da aka yi isra'i da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya yi isra'i da mi'iraji da shi a shekara ta goma kenan bayan hijira lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cikin damuwa damuwa akan abubuwa guda biyu abu na farko mafiya kusanci da shi wanda suke taimaka masa wajen isar da da'awar addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke su a lokaci guda bambancin su kawai 'yan watanni ne su ne na khadija Allah ya ƙara mata yadda da abu talib mahaifin sayyidina ali kusan duk lokaci guda ɗaya allah maɗaukin sarki ya ɗauke kayansa ba tazara tsakaninsu kuma waɗannan mutane guda biyu jigo ne hannun dama ne fuka-fukai ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda suke taimaka masa wajen isar da da'awarsa da allah sai ya ɗauke su sannan kuma a lokacin sai ya ga ai bare ya je garin ta'if saboda me ko ya ɗan samu sauƙi saboda mutanen maka sun matsa a lokacin tunda babu waɗannan mutane masu taimaka masa to bari kuma su ƙara jiyo da cutarsu su tsananta akan yadda suke yi da sai ce to bari je garin ta'if tunda can ma akwai dangi akwai yan uwa ko zai samu rangwame annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ɗauki baransa jaidu bin harisa suka tafi ta'if lokacin da suka isa ta'if mutane ta'if kuma sai suka tara wawayensu suka yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a tile shine suka yi ta jifansa suka fasa masa kai jini ya zuba a jikinsa sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo ga wancan bakin ciki na rasuwar waɗannan mutane guda biyu masu girma ga kuma wannan bakin ciki na kin imani da ake da shi da kuma cutar da shi sai Allah madaukakin sarki sai ya lallashe shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine ce aje a tawo min da shi zuwa gare ni mu gana sallallahu alaihi wasallam shi sai bahaushe ke cewa annabi dan gatan Allah wannan da gaske ne Allah madaukakin sarki ce aje a tawo da shi shine aka je aka Isra'i da shi a wannan shekara aka kai shi sama aka kai shi Baitul Maqdis yawa annabawa sallah sannan aka zarce da shi sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku zuwa sama ta bakwai har zuwa can inda mala'ika Jibril shi ma kansa dakatawa ya tsaya dan bai isa ya wuce wajen ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ci gaba da tafiya suka yi magana shi da Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukai sarki ya ba shi wahayin da ya ba shi fa'auha ila abdihi ma auha sallallahu alaihi wasallam to lokacin da aka yi wancan isra'i da shi an zo in aka ce isra'i din shine tafiyar da aka yi daga garin makka zuwa baitul maqdis ita ce isra'i tafiyar da daman abin da ake nufi da isra'i shine tafiyar dare mi'raji kuma abin da ake nufi da mi'raji shine hawa ma'ana hawan da ake da shi daga daga nan baitul maqdis zuwa sama ta daya har zuwa can shine mi'raji to an zo wa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wasu akushi guda biyu wanda akushi na farko akwai giya a ciki giya dai da ka sani giya wa laban da kuma madara ɗaya kuma akwai madara a ciki aka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zaɓa fa nazara ilaihima sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kalli wannan akushi na giya ya kuma kalli wannan akushi na madara fa akhadha labana sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dauki akushin da ke dauke da madara fa qala jibrilu sallallahu alaihi wa sallam sai malaika jibrilu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace alhamdulillahi alladhi hadaka lil fitrati godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya datar da kai ga fitra ya datar da kai da dacewa da fitra imam an-nawawi yake cewa abinda ake nufi da fitra shine أي الإسلام والاستقامة معناه الحمد لله الذي حداك للفطرة أي حداك للإسلام والاستقامة اخترت علامة الإسلام والاستقامة كذا علامة tsayawa da kuma alamar addinin musulunci shine wannan nuna da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zaba yace law akhadta al-khamra da a ce ka dauki waccan giyar ba wannan nunan ka ɗauka ba gawat ummatuka da al'ummaka sun ɓace da al'ummaka sun ɓace gaba ɗaya saboda alhamur alhamur uwan laifi malamai suka ce idan ka kalli madara ko ka kalli nono za ka ga a ido ganinsa yana da kyau haka ne sannan a baki ɗanɗaninsa yana da daɗi haka nan kuma a lafiyance baya cutarwa khalisan sa'igan lisharibina haka yake akwai daɗin gani to haka addinin musulunci yake shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ɗauki me ya ɗauki madara mala'ika jibril ya ga masa ce da a ce wancan koko ka ɗauka ko wancan akushi na giya da al'umma ka ɓata za su saboda giya alamu ne na lalacewa na ɓata da kaucewa hanyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma hanyar Allah madaukakin sarki ma gaba daya saboda ita giya kamar yadda suke ce mata ita ce ummul khaba'i ita ce uwar laifi duka duka duk mutumin da yake shan abin da yake na giya amma idan muka ɗauki giya yan uwa da ma'anarta mai faɗi duk lokacin da muka ce giya ka daina ɗauka ana nufin wata ko wani ruwa da ake zubawa a cikin kwalba a rufe shi mai bugar da mutum ba shi kaɗai ake nufi ba in aka ce giya alhamru ma khamar al'aqlu duk abin da ya jirkitar da hankali ya juyar da shi ma'abucin hankalin na ya daina ganewa ya daina fahimta to ko menene wannan sunan shi giya haka addinin musulunci ya faɗa ina fata an fahimta kullu muskirin khamrun duk abin da zai rikitar da hankali ya juyar da kwakwalwar mutum wannan fagiya ce haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa wa kullu khamrin haram haka na kuma duk wata giya ita kuma haramun ce to duk lokacin da aka ce giya mu dauke ta da ma'amanta mai fadi mu daina dauka kawai sai giya dan na san da yawa daga cikin mutane ma zaka ga wani yana maye amma da yawa daga cikin mutane da suke zaune a nan wajen wani bai taba ganin giya ba sai dai a talla ko a TV ko a wani wajen amma ya ce ga giya bai sani bai zo nan ka ce masa ma ina ake sai da giya bai sani ba ina fata an fahimta amma kuma ana shan kayan maye kala-kala masu juyar da hankali ana abubuwa da yawa na ta'addanci sakamakon me sakamakon shan kayan maye to duk waɗannan abubuwan da ake sha giya ne kaga benalin giya ne kenan ina fata an fahimta irin wani abubuwan duk da ake sha masu lillin ɗin duk giya ne gaba ɗaya tun da su juyo da mutum hankali haka nan tabar wuri da mutum zai zuƙa ita ma ta juya mai da hankali ita ma giya ce haka nan ruwan kwata da ake sha da ƙwaya da mutum zai sha ta juyo masa da hankali ita ma giya ne da masu yin allura dan yanzu kun san wai abin ya wuce ma allura mutum yake wa kansa da kansa dan ya bugu kai subhanallahi mutum ya dauki sirinji fa wai ya zira wa kansa ya kansa allura ba fa dan wani abu na lafiya a jikin shi ya karu ba a'a wai dan kawai hankalinsa ya bushe ya shiga cikin mai dan Allah wani irin tunani ne irin wannan in dai banda ma aiki na shedan zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wannan irin aiki ne wannan a ce kai da kanka kai wa kanka allura wani ana ana kamo shi za a mai allura yana gudu shi fa allura da za a masa alluran magani ce ma dan ya samu sauki daga cutar da yake ciki amma kai saboda Allah ka samu kanka ka tsira wa kanka allura kuma sirinjin ma ba wani sirinji ne mai tsarki ba sai a yi wa mutum uku da shi to duk waɗannan abubuwan giya ne saboda matsalar giya yan uwa ita shine duk abin da yake kayan maye idan mutum zai sha to duk wani laifi da ka sani mutum zai iya aikata shi babban matsalar kenan duk ko menene mutum zai iya aikata shi mutum idan ya sha kayan maye zai iya yin zina zai iya yin kisan kai zai iya yin sata duk wani abin da ka sani mutum da a lokacin da yake cikin wa'ayinsa kyakkyawa ba zai iya ba idan ya bugar da kansa ya sha kayan maye zai iya aikata shi shi sa galibi masu wasu kisan kai ko aka ce kaji an ce an daba mutum ko kaza galibi sai mutum ya fita daga cikin hayyacinsa sai mutum ya fita daga cikin hayyacinsa ko irin yan haka yan daba da sauransu in za su yi abu ai zo cewa ake wai zan je in sha wani abu ka gane zan sha masa abu zai je in sha masa zai masa ta'addanci ke zai je sha kayan maye gusar da hankalinsa don ya je wani ta'addanci dan na san dai mutumin da yake ni dai ban sani ba amma ni dai a yadda nake gani ana wa ganin a ce mutum da hankalin sa ka dauki wuka mai tsini ka cika wa mutum ka cika wa mutum dan Allah wani irin abu ne wannan wani irin abu ne wannan ina tuno wani labari har yanzu labarin na ya tsaya mu da aka bayar a rido na wani ya biyo wani suna rigima ne ko akan rake ne ma ko akan menene ko irin faɗa ne na 'yan daba unguwa da unguwa ya biyo shi da gudu ya faɗi ya ɗauki wuƙa ya caka masa a ciki ya murza wuƙar ya murza wuƙar ya zare ta kuma ya lashe jinin ya lashe jinin ya tafi yasa kuma wannan musulmi ne ba wai kafiri ba ne to kaga da Allah mutumin da yake cikin hankalinsa zai aikata irin wannan da wahala da wahala to shi sa kayan maye ba su da alkhairi a cikin mutane wallahi duk al'ummar da aka bari kayan maye suka shigo cikin ta suka yawa wallahi an lalata al'ummar nan ba za a taɓa samun masu hankali a cikinsu ba taɓa samun hankali a cikinsu ba shi sa dole ne gwamnatoci su tashi ɗaya daga cikin abbaruriyatul khams abubuwan da suke na wajibi dole ne shugabanni su kare wa al'ummar da suke shugabanci idan ba su kare ba sai Allah madaukakin sarki ya kama su ya tume su gobe idan Allah maɗaukin sarki ta shi kiyamarsa daga ciki akwai a kare musu hankalinsu a kare hankalin mutane dole ne a hana kayan maye ba zuwa a cikin mutane dole ne duk inda ake hada-hadar kayan maye a dakile wannan wajen a hana wajen sakat dole ne wannan ba ganin dama ba ne idan ko ba a yi haka ba to ita gwamnatin da ta ki sai Allah maɗaukin sarki ya kama ta yanzu tana kan sharafinta tana yin duk abin da take yi tana gani tana da dama amma wallahi idan mutum a zamaninsa ne ba a yi ba ko ya sauka wannan abin da ake a lokacin wallahi sai Allah ya kama shi a kansa sannan mu al'ummar gari gaba ɗaya ba za mu taɓa samun zaman lafiya ba za a taɓa samun zaman lafiya ba dole za a yi ta faɗe za a yi ta ƙwace za a yi ta fashi da makami za a yi ta kisan kai duk wani abubuwan za a yi ta za a rinƙa saboda ana shan kayan da suke juyar da hankali mutumin da ba shi da hankali ne ba zai aikata ba dama komai zai iya aikata to shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ɗauki giya bai ɗauki me ya ɗauki nono mala'ika jibril ya ce masa da ka ɗauki giya da al'umma ka sun kauce hanya yan uwa wannan hadisi imam muslim ne ya fitar da shi wa anhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bil hamd bil hamdillah fa huwa aqta wannan hadisin shi ma an karɓo shi daga sahabi abi huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dukkanin wani al'amari zibalin mai alfarma mai daraja al'amari mai girma la yubda'u fihi bilhamdi wanda ba a fara shi da godiya ga Allah madaukakin sarki ba fa huwa aqta to wannan aikin mai yankakkiyar albarka ne hadisun hasanun rawahu abu dawud wa ghayruhu hadisi ne hasan al-imam abu dawud ya fitar da shi da wani shi sai dai wannan hadisi yan uwa isnadin shi bai inganta ba tafassara isnadi isnadi ne bai inganta ba kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya bayyana a cikin littafin Ba'if Abi Dawud so da wannan hadisi bai inganta ba tare da cewa akwai wasu ruwayoyin da ya su iya goya masa baya ma'anar hadisi za ga mai kyauci amma dai isnadin bai inganta ba saboda haka ba sai mun yi wani bayani dogo akan shi ba wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu an karbo wannan hadisi daga abu musa al-ash'ari Allah kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza mata waladul abdi idan dan mutum ya mutu dan wani daga cikin mutane musulmi ya rasu qala Allah ta'ala li mala'ikatihi Allah subhanahu wa ta'ala zai ce da mala'ikunsa qababtum walada abdi kun ɗauki ran ɗan bawana zai ga mala'ikun sa haka fa na na'am sai mala'ikun su ce eh ya ubangiji haka ne fa yaqulu sai Allah madaukakin sarki ce qababtum thamarata fuadihi kun ɗauke ɗan icen zuciyarsa wannan kinaya ne na abin da mutum yake so abin da mutum yake ji da shi sai a ce thamarata fuadihi wani ɗan ice ne na cikin zuciyarsa wani abin abu ne da yake faranta masa rai wani sanyin idanuwarsa ne Allah maɗaukar sarki ya ce da mala'iku kun ɗauke ɗan icen zuciyarsa fa ƙulu na na'am sai mala'iku su ce da Allah maɗaukakin sarki haka ne ya ubangiji fa ƙulu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fa ma za qala abdi to da kuka ɗauke bawa da kuka ɗauke masa ɗansa me ya ce fa na. sai mala'iku su ce da Ubangiji maɗaukakin sarki hamidaka wastarja ya gode maka kuma ya istirja'i ya ce alhamdulillahi ala kulli halin inna lillahi wa inna ilahi raji'un shi ne hamidaka wastarja'a ya gode maka kuma ya yi istirja'i fa ya Allah ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ce da mala'iku ibnu li abdi baitan fil jannati ku gina wa wannan bawa nawa wani irin gida ka ta fare a cikin aljanna wasammuhu baitul hamdi sannan wannan gidan ku sa masa suna gidan godiya ina fata an fahimta a raɗa masa suna gidan gida ne na masu godewa Allah madaukakin sarki dukkanin wanda Allah madaukakin sarki ya ɗauke masa ɗa yan uwa yayi haƙuri ya koma ga Allah madaukakin sarki bai raki ba bai kai ƙara Allah madaukakin sarki ba bai duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana ga wanda aka yi mutuwa ba ya gode wa Allah maɗaukakin sarki alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ya bi irin wannan aidojin to Allah maɗaukakin sarki zai ce da mala'iku ku gina masa wani gida a cikin aljanna sannan wannan gidan ku sa masa suna baitul hamdi gidan godiya gidan masu gode wa Allah maɗaukakin sarki za a sa masa suna haka sannan wannan suna da za a raɗa wannan gida ba fawai a lallai sai ga mutumin da ɗansa ƙarami ya mutu ba a ko babba hadisin bai ƙayyade cewa sai ɗan ƙaramin yaro ne mutu ba ko babba ne ɗanka in ya mutu tun da tsakanin ɗa da mahaifi ai sai Allah duk yadda ɗanka yake akwai soyayyarka a cikin zuciyarsa to ya rasu ka koma ga Allah maɗaukakin sarki shikenan Allah maɗaukakin sarki zai maka haka kaga wannan ɗaya daga cikin hadisai da suke bayani akan falalan mai godiya ga Allah maɗaukakin sarki hisa ne mana bayani cewa ita godiya ga Allah maɗaukakin sarki ba ta takaita ga sai abin da yake mai kyau ba idan Allah ya baka arziki ya baka ilimi ya baka kasuwa kai ciniki kai kaza ka samu kaza ka samu kaza zaka gode masa abin alkhairi kenan hakan ɗaya bangaren idan Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe ka ya ɗora maka rashin lafiya ya ɗauke wani naka ya ɗora maka asara ya sa maka wani abu da baka so baka jin daɗinsa shi ma shiga gode wa Allah maɗaukakin sarki dole ne saboda haka shi sa zaka ga shi wannan abin da aka ce a bashi gida a cikin aljanna abu ne na alkhairi ya same shi ko na sharri na sharri ne amma sai ya gode wa Allah madaukakin sarki sakamakon gode sa Allah ya ce a gina masa gina a cikin aljanna to shi sa dan uwa mu koyi godiya ga Allah madaukakin sarki a cikin abin da yake mai kyau da mara kyau sai Allah madaukakin sarki ya canza mana da abin da muka rasa ya ba mu makwafinsa ko kuma abin da ya fi shi wannan duk mutumin da yake gode Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki abin da yake masa kenan wannan hadisi wa qala hadisun rawahu tirmidhi wa qala hadisun hasan imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi yace hadisi ne hasan wa an anas radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna Allah la yarda 'anil abdi Allah madaukakin sarki yakan yarda da bawa ya akulul akalata da zai ci wani abinci in aka ce al'akalata ko al'akalatu abinda yake nufi kamar al'ukumatu ma'ana duk wani abinci komai kankantarsa ko da loma ɗaya ce mutum ya ci wannan abincin fa yahmaduhu alaiha sai ya gode wa Allah madaukakin sarki sakamakon wannan abin da ya ci komai kankantarsa komai yawansa wa yashrabu sharbata haka nan ya sha wani abin sha shi ma wannan abin sha ko da makwarwa ɗaya ne na ruwa mutum ya sha ya san wannan ni'ima ce daga Allah madaukakin sarki da ya bashi fa yahmaduhu alaiha ya gode wa Allah madaukakin sarki akanta to wannan yana jawo wa bawa mai yarda wa Allah madauk yarda Allah madaukakin sarki ta tabbata a gare shi kun ga ɗaya daga cikin abin da yake jawo mutum yarda shine yawan godiya ga Allah madaukakin sarki duk lokacin da mutum ya ci abinci ya gama to ka sani akwai abubuwa da yawa ƙarƙashin cin abincin nan naka na farko abu na farko da ya kamata ka fara tunawa shine samun abincin nan shi kansa wani yana nan ya ƙarci yawansa ya ƙarci shan wahalarsa wannan abincin da zai ci bai samu ba ya koma gefe ya zauna a cikin inuwa yana jiran yana jiran Allah madaukakin sarki ya zartar da abin da ya ga dama a kansa amma kai Allah maɗaukan sarki ya baka sannan da ya baka ya kuma yadda ka ci akwai wanda suna da halin da za su ci abinci da yawa amma ku je asibiti ku gani ta pipe ta sirinji ake ɗora musu abincin mutum ba zai iya sa abincin a bakinsa ya ci ba saboda ba lafiya amma kai bayan Allah maɗaukan sarki ya baka kuma yadda ka ci ka ɗauka da hannunka ka sashi a cikin bakinka ka ci lami lafiya ka gama to wannan ni'ima ce ko ba ni'ima bace yan uwa ni'ima ce akwai buƙatar kai godiya a kanta to shi yasa idan zaka fara cin abincin sai kai bismillah idan kuma ka gama sai ka ce me alhamdulillah sai mutum ya gode wa Allah madaukakin sarki shi yasa wata rana sayyidina Umar Allah ƙara masa yarda sun yi tafiya a cikin ayari saboda haka rana ta taki ana jin kishirwa sai aka ga irin kamar abubuwan da akan yi a da ana aje irin randuna haka a guraren wucewar mutane idan mutum ya shawo rana ya taho garan danan sai tsaya ya buɗe sha ruwa ya gaba yanzu na gada an daina ba sani ba ko ruwa ce irin ta mutane da taimana yawa amma da za ka gadi inda za ka wuce garan danan yanzu da Allah akwai randa unguwan nan kuwa akwai inda za ka wuce ka garanda ni da na san unguwan nan akwai guraren da suke akwai randuna sosai Allah wanda wanda suka sani su ma za su iya faɗa akwai inda ake akwai randuna sosai mutum zai zai abin da ko baka da ko sisi amma yanzu saboda ruwa gabi sai daga sai daga safiya wata kana da kuɗi kenan alaji ba ka da kuɗi ba kaga shikenan to ban sani ba ko ruwa ce to sai na Umar irin wani abubuwan tunda abu ne mai kyau abu ne mai kyau duk wanda ya sha wannan ruwan ko tsuntsu ne ya zo sha wannan ruwan Allah madaukakin sarki zai baka lada wallahi ko kadangare ne ya zo sha wannan ruwan sai Allah madaukakin sarki ya baka lada bare kuma mutum to sai suka zo wucewa suka ga irin wannan randar ga ruwa na an zuba saboda haka sayyidina Umar suka tsaya suka sha suka mai da numfashi hankalin sai dawo jikinsu suka ji daɗi shine tsaya kalli mutane sai ce to ku sani fa wa amma bi ni'mat a wa la tus'alunna abin nan aya cikin suratul al-hakum takafir hatta zo tumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna ثم لتسألن يومئذ عن نعيم ya karanto musu wannan ayar thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im yace wallahi sai an tambaye ku game da ni'ima da Allah ya ce sai an tambaye ku game da ni'imar da ya muku ba fa ni'ima ake nufi ta Allah ya baka dukiya ko ya baka mulki ko ya baka kaza ba a'a wallahi hatta ruwan sanyi da ka sha kana jin kishirwa ka samu ruwa mai sanyi ka sha ka mai da numfashinka ka ji daɗi wallahi sai Allah ya tambaye ka ina fata an fahimta wallahi sai Allah ya tambaye ka ni'ima ce wannan ni'ima ce ko ba ni'ima bace ni'ima ce sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ka to shi yasa babban abin da zaka wajen gode wa Allah madaukakin sarki na farko sai ka godiya da bakin ka ce alhamdulillah na gode wa Allah da ya bani wannan ni'ima abu na biyu kuma shine sai ka ba Allah madaukakin sarki da lafiyar da ya baka ka samu ka sharuwa lami lafiya dan ma kai godiya kenan amma in ba haka ba to ka shiga cikin wala in kafartum kenan idan kuma kuka kafarce kuka batulce inna azabi la shadid to yan uwa mu sani cewa godiya ga Allah maɗaukakin sarki sababi ne na yarda daga Allah maɗaukakin sarki don mutumin da zai rinka gode Allah maɗaukakin sarki Allah zai yarda da shi kun ga aka kawo mafi karancin misali aka ce mutumin da zai ci loma ɗaya ya gode Allah maɗaukakin sarki Allah zai yarda da shi ina ko mutum ina mutumin da zai ci abinci da yawa kuma ya gode Allah maɗaukakin sarki ina mutumin da zai aikin da ya fa ya gode Allah maɗaukakin sarki to kaga dukkanin aikin mu gaba ɗayansa dole ne mu ringa dora shi akan godiya ga Allah madaukakin sarki gaba ɗaya aikin mu godiya ne ga Allah madaukakin sarki duka duk abin da kai ka gode wa Allah madaukakin sarki ka mai da al'amarin zuwa gare shi la haula lana wala quwwata illa bi ba mu da tsimi ba mu da dabara sai abin da Allah ya hukunta akan mu to idan ka aikata duk abin da ka aikata ka sani Allah ne baka dama ka aikata ka gode masa bisa wannan ni'imar da ya maka sai Allah madaukakin sarki ya kara maka to yan uwa wannan shine karshen wannan babi kuma na ga lokaci ya insha Allah ta'ala za mu dakata anan sai kuma sati mai zuwa idan Allah kai mu za mu tashi littafin da zai bayani game da salati wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi abinda muka faɗi daidai na'am bismillah na'am na'am na'am na'am ko kai bismillah idan kai bismillah kai alhamdulillah kai abin da ya kamata kai abin da ya kamata abin da ake nufi da sai Allah ya tambaye mutum shine mutum ya bi da ni'ima ba ta yadda ta dace ba amma idan kai abin da ya kamata ko da za a tambaye ka ai ka ci jarabawa dama misali yanzu misali mutum zai jarabawa a makaranta ai kowa ya san jarabawar da zai dole sai dole sai an tambaye shi tambayoyi kaza lamba ta ɗaya lamba ta biyu lamba ta uku to amma kai ka san wannan jarabar da aka tambaye ka ka amsa ta daya ka amsa ta biyu ka amsa ta uku lami lafiya daidai wa daida wacce kuma ya san bai sani ba to an tambaye ka ka amsa menene laifin ka ba laifi amma da tambaye ce dole sai an maka saboda haka ba wani abin da mabani da an ce Allah madaukakin sarki sai ya tambaye kokari zaka dai kawai ka samu sanadarin da zaka amsa wannan tambayar shine abin da ya kamata insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am amin amin gaskiya ne abin da yake cewa shine misali kamar idan aka mutum ya raya abu a cikin zuciyarsa a aljanna an ce duk mutum abin da ya raya a cikin zuciyarsa zai ganshi wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wala kun fiha ma tad'un duk abin da mutum ya raya a cikin zuciyarsa in dai dan aljanna ne shi zai ga wannan abin ko da bai furta da bakin shi ba to shine yace idan mala'ika zo zai kawo maka to ana fadar girman mala'ika cewa uli ajni hatim mathna wa thulatha wa ruba masu fuka fukai daya akwai biyu akwai uku akwai mai 600 ma akwai mai fiye da haka to ya mutum zai tinkar mala'ika kai ma a yadda kake a haka ba a haka za a baka ba idan mutum ya shiga aljanna za a ƙara shi halittar da aka yi wa annabi adam alaihissalam ta farko haka za a haka za a mai da halittar kowa in mutum zai shiga aljanna annabi adam kuma tsawonsa tsayinsa zira'i zira'i arba'in zira'i arba'in zai kai yaya to haka za haka za a gina mutum haka mutum zai shiga aljanna saboda haka yanayin girmanka da yanayin hajamin jikinka duk ya sha bamban da lokacin da kake raye a duniya haka na idan mutum shi ma dan wuta ne shi ma sai an da shi katoto ya yi ƙiba sosai don wuta ta samu ta ci sosai da sosai Allah ya kyauta yan uwa sai mu dakata aka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wala hawla wala quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah